الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقول قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرو شكره يرو عندنا وقت الجمعة الأخير shekara ta dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara ke duniya wanda ya yi da takwas da wata uku tara da dubu biyu da sha da wasu lafiya don ba ku da ba yau da ya yi da shi na ashirin da biyu na wata da ke da shi na ashirin da uku wanda za a sa a yi magana da shi a cikin hawaii da ke wato hautawar zuwa duk ba mun dawo mun ta yaba shi na dalila a cikin da ku kuma mun yi ba shi na dalila a cikin da ku a cikin da dalilu da hawaii da shi ka ma da yake babu yin bisani da babu yake magana akan shirka da fuska ga mutane bin ya rika shimfiɗa fuska da kyakkyawar ɗabi'a ga mutane. A tattara Muhammadu bin Sina, Muhammad bin Sina shi ne Abubakar al'awufi, sika ne shi ba wanda ya kalli na uku mai tafi da ne ya rika shekara ta ɗari biyu da ashirin da uku. To shi ne yake cewa a kane shi a tattara Kulai Obin Suleiman. Shi ko wannan Kulai Obin Suleiman sunansa Abdulmalik. sunansa abdulmalik shi kuma ɗan ƙarni na biyu ne a sai ya rasa shekara ta ɗari da sittin da yana cikin manyan malamai ana a ibn yasa shi kuma a ibn yasa oke a kana ta tana hilal bin ali hilal bin ali ana ce da shi hilal bin abi hilal kamar yadda ya zo a wasu nusar babban malami ne shi ma malayin suna wato magana a kan kwarai da gaske wanda ya rasu a ƙarshen lokacin khilafa ta Ishamu bin Abdul Malik to shine yake cewa an ada ibn yasa ada ibn yasa maulani na maimuna wannan bawa ne na ruwa matan Allah wa alaihi salatu wassalam bawa ne shi sai da shi shi ada ibn yasa yana cikin fuka hukama to shine ake ce masa sahibu kasa wa ibada akwai tarihi sosai a kansa da kuma ibada shi ma ya rasa a shekara ta ɗari da hudu bayan hijira Ana ce na ƙiƙa Abdullahi bin Amr bin al-As na haɗu da Abdullahi dan Abu dan As a wata ruwaya nuna sai ya haɗu da Abdullahi bin Sala wannan bai hudan da ya musulunta وقلت في نفسي أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم bani labarin yanayin sufar annabi alaihi salatu wasalam duk daura ta a daura domin ka tunda in waya ta Abdullahi bin Salam sai ka ga shi bai wuce ya ta a daura ba ni labarin sufar annabi alaihi salatu wasalam ya take a daura kana sai ce fa kana adal sai ce fare kwani adal yana nufin na'am sai ce na'am na sani wallahi inni la mawdu'un fi tawrat bi ba'd sifati fil qur'an innahu wallahi na rance da Allah innahu lalle ya ci abin annabi alaihi salatu wasalam ko ci annabi alaihi salatu wasalam la mawdu'un fi tawrat an suka da da tawra bi ba'd sifati fil qur'an da wasu subobi irin wanda aka suka da da alqur'ani ai kaga ba ma annabi alaihi salatu wasalam ta sa akwai ai da suka da alqur'ani ko baki nan da Allah ya gaya mana a suratul Muhammad wannan dina ba'u a kitabu ala al-kufari wa hama'u baydahu darahum ruk'a sujada yabtahu al-fadla min al-ghayri wa ridwa fi simahu fi wujuhihim min athar sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل هل أشياء التوراة الإنجيل لا تعبأ نوع من هذا الكلام أقول لكم balle kira kuma annabawa to shi ne yake cewa a abin da yake a taura shine ya ayyu annabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan hakika mun aiko ka shahidan mai shaida wa mubashiran kuma mai albishir shine mubashir wa nadira kuma mai gargadi mubashiran ga mu'minai mai albishir ne ga mu'minai duk wanda ya ba Allah ne shiga aljanna nadira kuma mai gargadi ne ga kafirai cewa duk wanda ya saba wa Allah ne shiga wuta kamar yadda ya tura suratul azab wa hizban lil mu'minin sannan kuma hizb shi ne kariya sannan bai ba da kariya ne duk ummiyina waɗanda suke ummi ummi shi ne wanda yake wato wanda bai san komai ba la yaktubu wa la yasra idan aka yawa wato da Allah ya ce wannan bi ba aka bil ummiyina rasula ko kafin ana ya ko wa laraba annabi alaihi salatu wassalam ai ummiyai in aka gaya wa wani zargi ne amma aka gaya wa ya kuma bada in aka gaya wa annaba ne ta su salam kuma ya gona ku fahimta da to in an gaya wa annaba ne ta su salam ya gode kamar yadda wani da kirimiya yake cewa azizu bila tsadi ko a yawwa saboda haka wannan kalmar da yake gaya masa ya gode ga annaba ne ta su salam alimu bila darasi ko saboda haka wannan su ba ce ta annaba ne ta to sai yake cewa a an da abdi lallai kai bawa na ne wa rasuli kuma manzona sammai dukkan mutawakkil na sanya ma suna mutawakkil mai dogaro suna annabi alaihi salatu wassalam mai mutawakkil laita bi fawli wala dalil ولو كنت فظا غليظ القلب لفظوا من حولك saboda haka ne da bi fawli ba mai kaucin hali ba ne shine laita بفضله شيء عايز يجيبه الخلق يبقى بالمنون التبيئة wajen magana sannan kuma wala gani su ba kuma mai kautar zuciya ba da zuciya mara kyau ita wannan ana dangana ta da zuciya shi kuma alfasa ana dangana shi da magana to wajen magana ta ba shi da kauta ta da magana annabi alaihi salatu wasallam isa Allah ba ka fahimta da yake ga ya ba cewa wani kuka fara gari zuwa kalli da kwakwa da ake a nama ne da ake zura yana da kogin hali da kakkautar magana da duk sabon da suke cikin da dadin wata domin ana bukatar kyakkyawan magana da tattara wala sakhabin fil aswa kana annaba ne da ake zura ba zai raki bane a kasuwa annabi baya raki a kasuwa wala yaqbu bi sayyi'ati sayyi'a baya mai da mummuna da mummuna ولا تتبع الحسنة ولا السيئة ارفع بالتي هي أحسن ارفع بالتي هي أحسن فكر أبو أمونا لأمونا لو دعك السيرام أبو تيك يدا واتو أبو تيك يفكيو يدا أبو ما لأتبع أبو ما تيكيو لا كرامة وشين ينكي ولكن يعب سيري أتبع أبو ويبقى رميلا نفر ورمى جاب يعني أبو رميلا mutum ya ce ya yaji amma fa ban farka ba kamar yadda wani ke fara a ya biya da abuwa shi ne ka yaje kuma ka manta walan ya fi sahu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki kuma ba zai kafe shi ba hatta yuqima bi millati al-awda hatta ya tsaya hayya tafarki da yake a karkashin sanadiyar wannan zuwa ta ce a Qur'an tabarkin da yake a karkace sanadiyar annaba ne ta zuwa Islam da yayi bi an ya qulu la ilaha illallah ta ce wanda suke tare da shi sun kafa la ilaha illallah wa yaftahu biha wa yaftahu biha a'yunan umma sannan a buɗe idanun da suke sun makance dalilin annaba ne ta zuwa wa adana summa da kuduwar da suka kudu dalilin da za a buɗe wa quluban kulba da zukatan da suke arzi fi qulubihim qamu wa tu ma yake cewa qulub qulubu na qulub da Allah ba ke sarki yake faɗa a cikin bala saboda haka zukatan su akwai murfi da ya rinci bai biya da gaskiya ce ba sanadiyar annabi alaihi salatu wasalam za a buɗe wannan zukatan wannan wato hadisin bayan imamu bukari malam ya fitar da shi a cikin musallar masu musallar a cikin musallar ɗin koyo a yau da ya kawo wannan hadisi saboda haka hadisi ne da yake nuna ya shawo da mace ciwa da kuma sakin fuska tare da wanda suke alaƙa حديث لا تريبي وتابعين لبوك حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح فيما بقم على مين كما يتبع لنسكي قوي قال حدثني عبد العزيز بن عبد سلمة عبد العزيز بن عبد سلمة أنا كم جمال sannan an hilali bin abi hilal ana ala bin yasari ana abdullahi bin amr bin al-as qala inna hadhihi al-aya lallai wannan ayar allati fil qur'an da take alqur'ani ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira fit tawrat wannan ayar da ta zo a suratul azab yake to akwai ta cikin tawrat ya kai wannan annabi hakika mun aiko ka shahida kana da shaida wa mubashiran kuma kana wato mai albishir wa nadhira kuma mai gargadi yace akwai ta tawrat حدثنا إسحاق بن العلاء ساق بن على جيل ساق بن إبراهيم بن على على جمسي أنا دنجل أجي دوا بساقل كما يتا ما نمسكي كاو ترجمة يا رسول الله شكرا تدريبي لأجلن لكم أمد دن بكري أيضا ومسرا وشيء كتوى قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن أشعري عن محمد بن عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر وان جابر من سنة يا عن جابر عن عبد الرحمن بن زبير ابن زبير حدثه عبد الرحمن ابن زبير بن زبير هي من تبعي أن أباه سوى جماعة ما يكون جابر حدثه يا من تبعي سوى أنه سمع معاوية يأتي معاوية لا أبو سفيان يقول إلى سواه سمعت من, من النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا جوان الذي عن النبي عليه الصلاة والسلام نفعني الله به وأن الله يا أفانا دليل يقول يا رجل أو قال أخوكم سوى أن تغروا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام يا رجل إنك إذا اتبعت الريبة الذي يا رجل كي lallai ka sani cewa idan kana bibiyar abin da yake nan da su da kokonto lillahi akan mutane afdal da wulakar ka fata da duk wanda zai rika bibiyar mutane akan gasu to ya fata kowa inda za mu ga wannan gobe da zo na lafiya annaba ne da su tsara in dai kana bibiyar idan da ba ta nasa da riba a riba shine a shakku zalika kitabu la raiba fi shine a riba a riba a shakku shine riba amma da hausan ba wuce yake riba yana nufin riba ce. A ba haka an bibiyar mutane ma sai ka jiwo laifin yi kanka kuskure. Kawai idan ana faɗar abu akan mutum bai tabbata ba ba ruwanka sai ya tabbata ya tabbata kai addu'a Allah ya kire shi. Saboda haka to shi ne yake innaka idan da ba ta ribata billahi lalle idan kana bibiyar kokon zuwa abin da yake rarraki akan mutane a fitar da wasu za su wanda bai ni na tsoro riba ni ba na abin abu da yake na kokon tofi a kan mutane ba a fi da wani ballantana ba ta wani hadisi ne wanda yake mai kyau malam ya kawo shi a cikin wato sahiha ta saboda haka hadisi ne wanda malar da kake da shi ne da shi sai a yi na kyakkyawan da ba su kiwa da kai yawa kowa kai wanda kyakkyawan da su kada ka rika muna na kowa da a cikin da za ka kai sajin fuska da kyakkyawan da ba su kiwa da kai yanzu wani bai fito ba ya fita haka ba ka yi wa kowa mummunan su sai abu ya bayyana shi kansa wani abu ne alkai ne ne ya babu na dari ko hadisi na dari biyu da arba'in da tara حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عاصم عن معاوية بن أبي مزاري عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول سمع أذناي هاتان يقول أبو هريرة يأتي wannan kuduwar na guda biyu sun ji wa basar aina ya hata ni da wannan idanun guda biyu nawa su ma sun gani sun gani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sun ga annabi alaihi salatu wasalam akada bi yadayhi jami'a ya yi riko da hannayensa duka hannayen wa bi tabbayin hasan ya yi riko da hannayen al-hasan jikarsa radiyallahu anhu aw al-husayn ko kuma husayn shakka da tsakanin hasan da husayn annabi ya yi riko da hannayen ɗaya daga cikin salawatullahi alaihi wa qadamayhi ala qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam digaridan ka tabu kafafuwansa suna kan kabar annabi alaihi salatu wasalam an gane aiko misali yaro zo yanzu da gudu idan ya zo yana zo ya ne ba ai zai gani zai taka ba ka ba irin wannan abubuwan ya ta taka ba ka ba ruwa kamar da ɗaya akan taka ɗaya ba ta damar akan tagun ka tagun ka akan ta damar ka to irin wannan abu to me ya faru wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ko annabi yana cewa irka hau irin abin nan da duk da yara ko ko mai san yara ko ba ka da yara ka san idan ka zo da gudu za ka faɗi hannun sai ga yaro yana kokarin wayar ta saka kabawo ko ne ta yi da ne ka durin wannan abun annabi alaihi salatu wasallam yayi wa al-hasan ko al-husayn annabi yana cewa da hau kana yace barakal gudawo sai ya rage hau hatta wa za a kada wani da ala sadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asai ne ya rika hawa haka yana ta cewa asai ne ka kama ruwa da kin sai annabi alaihi salatu wasallam ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نبي افتح بابا bude bakinka ya bude sun makabbala wuce annabi ya sumbaci shi a bakin sun makala sai yace Allahumma ahibbu Allah ka so wannan yara fa inni uhibbu domin ya farai hadisi ke gata ma ma kai kabar da za ta zuta nuna inganci da jawabi a can gaba ran gurin ta take wannan isnadin da yawa da inganci amma wani inda za mu zo mu bayani akan ingancin wajen ruwa ya daban kuma akan irin wannan to kaga wannan shi ma yana da alaka da babu ko yawa da yara annabi alaihi salatu wasalam haka yana ta kan mutu ka hafi dutu wato sirkacin zafi da kewa da wasa da annabi alaihi salatu babu tabbatu babu shi ne magana akan burbushi kun san a tattauna a kai a jawabin ba mu biya mun wannan magana jakin annabi yana ba dariya domin za mu tattauna babu nan gaba wasu suka ce a annabi alaihi salatu wasallam baya dariya amma wasu suka ce baya dariya suna ba da ma'anar a dariya bi ma'anar taki a gawa alfahaka haduwa ko me a tabbatum shi ne mafarin dariya injironakin ne na dariya shi ne kamar su to sai ce babi na dari da ashirin da biyar حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس عن قيس قال سمعت جريرا يقول لا تجري يلا جوانا جرير بن عبد الله بن مسلمين كذب الأخبار جوانا المحمدية جوانا الشرف شيني وندا wato ya zo wato dabbar musulunta ta fi bai rage ba nan alin zasu sani ba kuma bayan ya zo lokacin da ya zo yana ciwon baya ko ciwon jiki to lokacin da ya zo yana ciwon wannan ciwon mutumin yawa ne mutumin yawa ne annabi alaihi salatu wasalam yake cewa da shi a wani zai je kun maganin alhalar ba akwai wata alkabatu shafiya ake kira ka'aba suka yi kamar da yake da ka'aba a masa su ba suka yi ka'aba kawai suna bauta ta guba ka annabi yake wa zai ji mun maganin wannan ka'aba ta guba ka jarir bin abdullahi bin nabi kamar da zamu ji a hadisin ya zo da mutane ni da yana zuwa lazan da ba kana tana baba da ciwon baya ko ciwon jiki ba na iya tabbata a kan abun hawa ya gaba ne da su salam da ba addu'a ya shafa bayan sa sai miki so da haka shine sai daga cikin liza din sa kenan sai lizar kuma ga shi zamu ji ana za mu ji ana to shine yake cewa an kai kan kana sabitin jariran ya hudu na ji jari da Abdullahi bin Jariran cewa mara ali Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ta so san bi taba gani na ba mun aslam tun daga lokacin da na musulunta illa ta basaba fi wani ba dai da yayi mutunci suna haɗa ido da annabi ne ta so san sai annabi ya mutunci wannan ai falala ko yawa kaga shine a tawakkul bi ma'ana in bi ta'al waji ya saki fuska wa kana dai وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير في يمن annabi ne da su fara dogo hadisi yadda hadisin ya zo a muslim wata rana imam ahmad ya kawo kai a muslim dinsa babu da yake magana akan sa sababbin kaya za ka masallaci ko kaya masu kyau mutum zai masallacin juma'a ko na ishi lokacin da jariri ibn abdullahi madani ya shigo ya to daga yaman mutumin yaman ya to daga yaman akan abu hawa yana zuwa ran juma'a yana zuwa sai ne a bakin gari ya ga ya shigo ga jiji tun da kaya yana masu yana zuwa ya tunda annabi yana zuwa sai ne yana da gasi kowa yake kallon sa a zo da kuɗi kowa kallon yana kowa yana jira kowa ya jiyo yana kallon sa kada kuma na haukawa dan dai aka samu lokaci sai yawa wani magana a kan yake da Allah abun da zuwa da yake wala kai da to ya zama kiki kuma da kuma yayi magana kai da yake yayi yake dole ba yake Allah cewa yayi ya duwan mutumin yawa zai fito nan mafi alkhairu zai fito nan wanda za ku ga wato a fuskarsa akwai alama ta kyawu saboda kyawu ta kyawu ne da zama mai kuwa fuskar shi kuma da na zai ji haka ne ya bar saboda ya goye shi ba su kan da aka yi ba to shi ne ya yanke hadisin yanzu ta kuma ku ya wannan yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi cewa ya kullu min hadal bai wani mutum zai shigo ta kofar nan rajulun min khairihi yaman wani mutum ne wanda mafi alkhairin mutanen yawa ala wajen yi man haɗu mana ce a fuskar da akwai kyau alamar kyau ne da mana yau ita ne da ita kuma idan ya gani zai ce yusuf hadi da kuma saboda kyan zai ce shi ne yusuf din wannan al'umma bada kana jariru ana haka zai jariru ibn abdullahi bada shi ya shigo to saboda haka wannan shi ne kariya yake wa shi za ka gan shi kamar da shi ba Eh abin da ya nuna kenan ba hadisi da ya magana a kan kuɗi ba. Duk da wasu malaman suna cewa ai sai da aka gama. Sai ya tambaya sai da aka gama kuɗi ba. Amma kun ga yankin labarin ai ana yin shi lokacin hali ya tabbata ko kuma ya tabbata shi bai sani ba. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابا النضر ابو النضر هي تارك بن اميه ثلاثه mutum ne wanda aka ce yana da yawan ibada ya rasa shekara ta dari da ashirin da ɗaya bayan hijira حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عن عائشة فتاة النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط وشبه من النبي عليه الصلاة والسلام يرى داريا الله كنت نجي نجيها أما داريا لما أغني داريا الله كنت كما في الموت ملكي لما أغني كاكا داريا حتى أرى منه لهواتي هل أغني لهواتي إيه wannan zai ko da gano wannan jan abu ka buɗe bakin ka wannan jan na abin da ka ake shi wannan jira ce na gano wannan shi ne na hawa inda ma kane yadda ban sau ta ce abin da yake yi kawai murmushi yake kane ta ce wa kane ya tsara a kai ma ya kasance idan ya ga zai hadari hadari da za a yi wa a cikin ake sa sa ran zarewa aushi a ko isa wani ba fi wani na raga ta ce ana ganewa a fuskar Allah wato annabi yana shiga damuwa idan ya ga hadari damuwa yake shiga ba za ta ce ta ce ya rasu da ya ba shi Allah inna nasa hakika mutane idan ra'au da zai ba idan suka ga hadari da suke sa ran zarewa bari huje bar su ke kama rada a ake kura fi yi maka suna fatan ruwa zai sauka a ciki wa araka amma kai ina ganin ka idara aika wuri dan ka gani kore barci wanda ya karkara sai mu gaskar kai a fuskar ka ba ka abu fakanin nan da shi sai annabi ya aisha ya aisha ma yi minni aka kalmar da ke ma yi minni wani taba samun nutsuwa ba an ya kuna fi ya azabu kika sani cewa me zai ba nutsuwa watakila wannan hadarin da ya zo da fitta ko mai azaba ne a cikinsa me zai ba ni tabbata cewa ba mai azaba ba shi ta ce shiga damuwa musiba qaumun bi rihi ita ne cewa an azabta da wasu mutane da iska wa qad ra'a qaumun al azaba wasu mutane kuma sun ga azaba fa qadu fi suka ce hada adidun mumtir wannan adari ne da zai mana ruwa a ciki amma ne Allah yake bal huwa masta'in bi bi'u hiya azabun alim haka ce ba in doki na nan da yake jin tsoro ya ga dai ya kalin da ya yi shi za ka yi gani sa ta to zai rika addu'a Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi ko khayra khayra wa khayra ma fiha ko wa khayra ma ursilati wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilati saboda ya san da ya faru kamar yadda ya zo a hadisin muslim hadisin dogo ya san da ya faru da wasu mutane saboda haka wannan shi ne dalili suratul ahqaf ya zo aya ta 24 musan malami musannar ya fitar a cikin kitabu tafsir da ya kawo shi kuma a kitabu babul adab mutum ya kawo shi a cikin babul istisqa abu dawud ma ya kawo shi a cikin babul adab wannan alibun hadari mumkiru da da biyu ban mana da ruwa ko da za a yi mana ruwa shi ne adu ana kai ku shi ne adu da da muka farka da ya sai Allah ya ce bari ruwa ba ta ga tumbi wannan ba ruwa nan da shi abu ne da kuke so a ga kodo muku da shi yanzu riku iska ce fiya a cikin da azabun ne akwai azaba ne na daji a cikin da yudabbiru kullu shay'in fa asbahu la yura illa ma kakilu sai suka komai suka waye gari ya zo ba a garin komai kuma gidajen su duk sai suka tafi rihu na kin ke na bakara ne ya fita a lafiya to wannan ke to wannan shi abin da wato yake kawo ba to shi ne yake cewa a cikin na gaba ba ni ne ko babu rahim babu da yake magana a kan arzahiku da a dariya wannan ba da gano mu bayani yawa wanda suka kore dariya suna nufin yaji a wanda kuma suka ce annabi na dariya shi ne yana dariya amma ba ba ka kafai ba abu da yake yawan yi shi ne murmushi domin yi murmushi in kiro dakin ne na dariya da ta wuce kuma murmushi sai koma dariya amma kyau ce dariya kuma ya koma mutiyar حدثنا سليمان بن داود أبو ربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو أبو رجاء عن عن عن عن مكحول عن واصلة بن الأسعى واصلة بن الأسعى shine allaiti an ce ya musulunta kafin ta buka kuma ya je ta buka duk da ta buka ya musulunta ya je yana cikin halin sufa kamar yadda ba da zai faɗa ya koma ya bayan annabi alaihi salatu wasalam ya bar duniya sannan ya je yakin da aka yi na dimanta da him ya rasu a shekara ta tamanin da uku bayan hijira yana da shekara ɗari da biyar shekara ta ɗari da biyar kamar yadda matar ta yi ke mana ana bi wa yana ƙara ana da jikin larai sanar a illar sahiha annabi alaihi salatu wasalam ya ce ku karanta ko ka karanta dariya fa inna kasara da rashiki domin ka karba yawan dariya kawai yana kashe zuciya lafiya ne eh kawai ka zama ɗan zuciya ke yana da zuciya حدثنا محمد بن مسجد قال حدثنا ابو بكر بن حنبل شيني عبد الكريم ابن عبد المجيد كان على الوجه عن سيارة أبو بكر شكرا تتلاشي له قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر نعم عن ابراهيم بن عبد الله ابراهيم بن عبد الله ana cewa shekara ta ɗari da wani abu kuma ya rasu bayan hijira ana bi gorera an nabi sallallahu alaihi wasallam ka la tukiru dhahika kada ku yawan da dariya fa inna kasrata dhahiki turidu al-qalba domin yawan dariya yana kashe zuciya ibnu majah ya fitar da shi a kitabu zuhud imam ahmad ma ya fitar da shi bayan imam bukari kuma da shi ne ke حدثنا موسى حديث نبي بيو ده عبد الله قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على راحله نبع النبي صلى الله عليه وسلم يا فتو تعالى وفي جماعه mutum uku zuwa tara ina tsari da cikin labar da yau zan hakuna suna ta dariya wai ta hatta su da suna tattaunawa wato yi rashi ce abin dariya ya kama fakani sai annabi ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda rai yake a hannunsa لو تعلمون ما أعلم لا كنت أعمل لنفسي لو تعلمون ما أعلم لا كنت أعمل لنفسي لدرجة الدين ولدرجة من شدة عقاب الله an gane da doka ce na tsananin damkar Allah an gane ko eh da kun san yin wayannan abubuwan da na sani da wato da atuwa da ubangiji madaukakin sarki to sai yace la zahittum qalilan da dariya ku ta karanta da dariya kadan za ku yi za ku ya fara da yawa wala bakaitum kaseeran kuma wallahi da ku kan ku ya fi yawa to man sarafa sai da ke biya ya ko wa abkal qawmi yana biya da ruwa da su gamshi wa Allahu azza wa jalla ilayhi sai Allah ya mawai cewa ya Muhammad ya kai harbin Allah lima tuqallibu al-ibadi da kai kake sa bayina suna yanke kauna me yasa kake sa bayina suna yanke kauna shine alkana da kullu shine yanke kauna la la la ta kula su da ko da rahmatina har kuma yanke kauna da rahmatina wanda ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dawo gurin kafin da ya wuce da Allah ya yi ko ga su da arziki ya ummata Muhammad ya ku an al'umma a zama da shaɗu salam a wata ruwa ya ce inna la a zafiya na kuma mutane min al'amal wa in ka alayhi kasiru min al'amal Allah ya yi tafi aiki kankan ya ba ku lada da yawa saboda haka ku yi murna la tu farridu zannan bi annal qalila min al'amal an gane ku saboda haka sai yake cewa su wasajjidu ku yi izanu kawai izanu shi ne ka nemi وقولوا قولا سديدا a wato tajiri shi ne a akwai cuta da ku nemi ayyuka ne da za ku nemi wato yarda Allah da ku wa qalibu ku kara kudan da kanku zuwa ga ubangiji madaukakin sarki ai kuma da gudu wata da bayan da kurati wata da wuri ku nemi da ka tafiya ka ta da gona da iri da kaza duk abin da za ku kan ku da gona da iri kuma kan ku kaza shi ne kalin wannan hadisi shi ma ibnu Hibban babu Ahmad sun fitar da shi mana Abdulrazak ya fitar da shi a musallam kamar yadda ya kawo shi a karkashin kitabu tafsir wajen cewa la tasalu ana siyaha in duk da lakum tasu shi ma hadisi ne sahihi kamar yadda ma ne ya kawo babi na ɗari da ashirin da bakwai babu idza aqbala aqbala jami'a babu da yake mutu cewa da za a zama ke juya yana juyawa ne gaba daya ba wai keke ba haka annaba da ta zama da shi wai da bar haka zai ba da baya zai juya albara da ne a cikin juya gaba daya hadisi na nabi bin abdul riyal حدثنا بشر بن محمد كان اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مولاه بن زيد داود بن زيد كان حب رسول الله ابن حب رسول الله سوء ان سوء كما هكذا كيف نعم أنت يا رزاق كلا تكتب إلى كله وهو يقول جمعه وسبعين سنة أنا تكرا سبعين سنة قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابن الخارج أنا أبي هريرة أنه ربما أجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أبو هريرة سوديوة هي ربما وربما sau da yawa idan zai zantar daga annaba ne ta zo kula da ya huce shi a tattali ya zantar da ni wa titi wato a hadabu da kuranyi mai yawan gajin fatar ido shine a hadabu da kuranyi mun yi wannan sarbar a jama'a ido da kuranyi a hadabu da kuranyi da kuranyi mai yawan gajin fatar ido abu yau da kan shi sannan kuma mai marumbi shine daga kasar hamada zuwa wani shi ne a kasar wannan gurbin donan gurbin fari ne kan na gaba ne idan bana idan ka dauke juya bana da biya na biya ne gaba daya wai da ba wannan ko kuma ta ko ba ta ba imamu ni da ke da ba wai da ba ra yi ba da baya bara da biya ce ba da baya gaba daya lam tara ainin ainin mithlahu ba wani ido ne ta ba kwatan kwatan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar da ba wane wadan da rawu kuma ba wani da kai ba za ta kara gani ba yace ina zura dan a wannan ruwaya cewa la tara aini yitlaw ido na ta taba ganin kamar annabi alaihi salatu wasallam walam tara walam tara kuma ba za ta gani ba ai an gaba إذا كان لي مثال في يدي وأحسن منك لم ترى لم ترى كنت عيني وأجمل منك لم تلدي مثاله ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لا حول ولا قوة إلا بالله yace wa kana din ka nan da kan to aiki wanda yake ke to ido na ne saka kana inna ta yi da wa ajmana din ka mafi kyau da gare ka kuwa nan da ne da kawo wata banda da take yi wa wata ba ba a yi ne wanda yake mafi kyau gare ka kulista mubara'an min kulli ayyin an halice ka mubara'an wanda ya kubuta min kulli ayyin da ko da irin sai kike mutum da aka da sanye da Allah sai ya ga cewa ga jawo hali ga jawo kirkiya ka annaka kai kulista kai ka ce an halice ka ne kamar ta jawo kamar yadda kake so ku duba saboda ba na asali malami bai faɗi da abu da ba wuce yake faɗa ba idan yana so kai ma mai kyau ya gaya ma cewa lallai ke jawa ce ce ke kamar ita ce kanta ba ta wani ke kalmar babu ta wuri da yawa za su na faɗa ta ke kamar ita ce kanta wannan kuskure domin kalli kalmar da kyau kamar ita ce kanta ta fi Allah iya wa kenan da yake ita ce kanta kaga ta yi kyau amma Allah ne yake ba za ta yi haka ba ko ba ko mun fara ba kuskure amma kaga da ta iya zo cewa ka kada kada kulinta kai ka ji yawa da ce gani kamata sha'u ba kamar yadda kai kanka ba a'a kamar yadda kake so amma wannan wai kamar kike sai kanka da kuɗi wannan kuɗi ne ba da wuri amma dai ka sa da malami ne yake ka annaka kan kuɗi ka kamata sha'u kai ka ji an halitta ka ne ba kuɗi mutum ka dubo kamata sha'u kamar yadda kake so an halitta ka ba kai kai kanka ba halittar da aka yi amma kamar sai da Allah ya shawara da kai shi ya kake so a yi la hawla wala quwwata illa billah eh mutane yanzu idan zai juya kana baya na kai mun magana ba zan jiyo ne haka ba annabi baya jiyo ne ba shi ne abin da yake sannan idan zaunan gaba ma zai juya wannan baya wuce haka baya gaba ɗaya ke juya sallallahu alaihi wasallam idan ka kusanta ba cewa ko yi za ka yi da da lada mana amma ba ya ciya mun aka kallafa ba eh ba ya daukar ba ya ciya abubuwa da taklifi cewa kai ma dole sai kai haka amma idan kai da kuɗiyar koyi da annabi alaihi wasallam za ka da Allah in an kira ka juya da wani in za ka juya ka juya in dai da juya ka yi da lada wannan shi babu mutaja mutaba babu ga dalili a cikin da a cikin da dalili ba ku da shida yana magana akan cewa al-mutaja duk wanda aka nemi shawarar sa mu ba tamar su amana a kawai duk wanda ya yi ba tana da shawara su rana to amana ya ba na cewa dole ka gaya maka gaskiya kuma ka koye masa duk wanda ake neman shawara su ka faɗa iya gaskiya in kai ne ya za ka yi ka za a da kaje ka neman shawara su zai ce ai in bayan zama kana jin ne ai dama na kan gaya ma ne kaza an ya an kwana ma ka shi domin cin amana ne rashin gaya ba gaskiya ka gaya mutum gaskiya inda ya nemi shawara ya zo ya ce wa kawai ya kamata ya siya ya ga ai kuma na kaje kaza akwai ne dogo ana tsiri ko bigo sai da biyo ba da uku jalalan wallahi da ba da kan gaya ba na zan ba ta da shi a wannan kan gaya ba sai ba da kai ba ne da mu jawara baka kuma gaya mun gaskiya ba zuwa ne abu ya ba sai ka zo ka ce mu kaza to haka ake yi ba ta wajen aure wani ya zo ya zo ya gidan wani yana so ba zai gaya mun ba sai wani abu ya faru an samu da ruwa yace da ba ku yi da ne ke yawa da Allah da Allah ya abu ko fara zuwa da jini ne yawa yawa ana samu da ruwa da mun shi dole to duk wanda aka nemi shawara da amana a ba dole ka buga da idan bai ma Allah ya tafi a tattana Adam kala a tattana Sheba Abu Muawiya kala a tattana Malik bin Umayr Abdul Malik ibn Umayr ibn Suwayd kenan wanda a cewa ya rasa shekara karkarin da biyu shekara ta ɗari da talatin da shida mutum ne mai fasaha kwari da gaske an gane ko ya fi shekara ɗari a duniya shi ta gaji daga baya sai ya tafi ta samu matsala tunda ya tuba sai samu gada ta kuɗe wa haka ya tuba sosai ke yi wannan na tsofaffi na mantuwa sai kama shi da ƙarfi ya ce aka sani a cikin wannan ke da yi wa ƙarfi da ƙarfi ke kanar ruwa ya ta ƙarfi ba za a kawo amma sai da ta samu matsala ko kuma ba kana to wannan ruwa ya tana ɗaya daga cikin labiyayyun ruwayoyi da ba samu da nasi ba ne ba ka labarin da ne saboda amana da ya fi an salama da bin abdurrahman ana kuɗi wa rai da tsala ana da bisa na alin salam da ajin ayyuka annaba ne salatu wasalam ya gaya wa wato abin ayyuka wanda ba wa Allah nan cewa aka yana cikin zaɓaɓɓu na zaɓaɓɓu sannan ya je yakin bada bayan bada duk sauran yakokin da aka yana da rai ya ji ya rasa shekara da ɗari da ta ashirin bayan gida zawar suka ce ta ashirin da ɗaya. To shi ne ke cewa Allah ka kare annabi yake in kana da yayi ko bawa a kada na yake bawa kada shi bai za a kana ta biyu. Idan aka kawo mana wato waɗanda aka yi wasu su ne ta biyu. idan aka zo mana da bayi ba a tira ka zo mana ba wuce yadda bi da na ne sanar da rasai ne kawai ran da ya kawo annaba da ya tsira bayi guda biyu su ne rasai ya ka fara da kai domin kai shi ne mutum ko ya ka zo da mutane biyu bayi ne da ma'u ma sani a tare da su ba su a dama daga iya faɗa haka an mun gane zuwa su biyu amma wani a gane da aka ce ba su hukun ba a dawo a kuɗaɗe ya kula yadda mai da yadda muna ba ke yi ana da bi da la'ayi sana sai ana da yadda da shi ɗan mai ruwa ga bayi guda biyu ka zaɓi ɗaya iskar bin ba zaɓi guda ɗaya ana ya rasu da la sai aka ba ni zaɓi mula da yadda ke kalli sai ka yi shi abu da yadda yadda ya rasu da la ka kalli zaɓen mu فقال النبي صلى الله عليه وسلم في عن النبي إن المتكار مؤتمن فيه ما في شيء da sai wanda aka nemi shawarar da nan ne an abuje ba an ce ai da farko kaga ya zama wani tun da ya baka zabi ka duk ko in kai ne wanne zaka ba ko kuma wanne ne maslahar mai magana zai iya shiwa in kai ne wanda zaka rama saboda zaka maslaha ko idan shi ne kuma kaza zai iya zuwa hata a wayan yanzu ta kinu sai a nuna idan ka zo zai ya fara kace notiya me yasa kai ta zama bai ba ka zai ji zama ka ji ka kai kai ka za ka haka jawara ka bayar sai ji ka kai ko ba zai zo daga baya ya ce ma ko kuma ka ji a saboda gaskiya ta kuma wa melodiya ta fa fara kai kuma ka ga aikin ka na kaza ne kwana kwana ne tana yawan faduwa da shi kuma ka ga a kuma da shi da rani ga mun zaran zuwa ka ga wannan shawara ce ai abu da yake maslahar ta zo da haka ya gaba ne da zuwa nan ki wanda aka nemi shawarar da aka buke masa ko ta na uwar ba in yi ra'ayi ko yi sai ba dai ba saboda na ga yana sallah idan aka je aka nemi shawarar da aka ba to aka yi kaza ba sai ka kawo dalili yadda ko an samu matsala zai san cewa ba da ka ka faɗa ba wani dalili eh ita wannan ga wannan kaza ko wannan saboda ya kuna da kayan Allah na ga yana Allah wa tawfidi shi kai kuma idan ka je kai masa wasiya da alkai abin da kake ba ai wato ka karɓi wasiya ta ka kyautata masa shi abin da ka yake a bayan jimra yana zuwa gida sai ga wannan yin cikin jiya da bakwai da sai matar da take bayan da riba da ke ma ta ne jiya da rikin da ra'a wallahi ba za ka fitar da abin da annabi ya faɗa a kan ba idan dai kana so ka ɗau shawarar da ba ka da cewa kai wasiya ta kai ya san ba wannan ba za ka iya cika ta ba illa an su ka cika ko a cika ne da domin abin da annabi yake gudu shi ne kawai ka yanka ne to shi ne cikin ɗauki da shi kai da su kana yana ji haka da yake ba ruwa a cikin to ji kana yin kaga ke mace tana ba da shawara a doka ko ba wani mutum take ba ne kawai a tana ba da shawara a doka to ni jawa ba fara hankali ne to wasu wasu ne zai ce an amfan da shi kan ce mata da ce za ta ce mai kana duk wannan ba ta ci ba ne ga karatu ana yi idan ka kawo abu da yake na kwanan da kirki a gaba a nuna cewa ita ma tana da wato wato wani matsayi na musamman فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي إن الله لم يبعث نبيا قال لا لا إن تبع يكون النبي ولا خليفة هو خليفة أبرحنا إلا وله بهذا الأمر فكيف هذا فتوى الشوارع النبي بدانة تأمره بالمعروف akwai masu ba da shawarar da suna kumantar da kyawawan ayyuka wa tanhawu an al-munkar suna hana shi munanan ayyuka wa bidanatin la ta'alu da kuma wato bidana masu ba da shawarar da bidana adali yana da kuke ciki kace wanda yake da cikin ka da shi an gane ko to kaga wanda ke a cikin ka kenan duk ka san sirrin su ce shi albashi wa bidanatin la ta'alu da kuma idana masu ba da shawarar da ba ta kafa kafu shi ne la ta hannu illa kabalan mace zai zai ba cikin masu ba kabalan haifar hali mu'min matar wata a tsoron cewa ba la ya hannu illa kabalan ko ba ta kafa kafu wajen zai ba cikin masu ba haka wato makiya wato ciki to shi ne yake to wa man yuka bidanata su duk wanda aka tsare daga inana masu ba da shawara ba munana marasa kirki ba ka dauke ka to hakika an kaji duk wanda aka yi taimake shi da masu ba da shawara na kirki to Allah ya taimake shi da jagorori jagorori na kwarai me ke faruwa a kan sarari ba ba ba da jagorori na kwarai ba a da doyin ba jagorori na kwarai dukkan su suka sani to shi ta illar kenan bidana zaliya Allah yake roki ka ita to ka kabo kita aka ji addu'o'i su su da shure ko da yake kullun a tarawi kullun addu'a su shi Allah yake roki shi wa ga wannan su da bidana zaliya wannan shi ne hakki kuma na malamai da su daidai idan ba ku yin wannan kura ku fito cewa Allah mu da kullun ka ba wa jagororin mu masu ba da shawara da masu kaza na kwari in ba kai ba sai kai ta zaki kuma alaƙi kake shi ba gwara ma kai domin kai ne a kasa imam ahmad bin hanbal aka tambaye shi aka ce da za a tambaye ka cewa Allah zai biya ma bukata guda ɗaya idan ka roƙa ni za ka roƙi Allah ya ce wallahi zan roƙi Allah Allah ya ba shi wa gabanni na masu ba da shawara da kwari sun domin ka samu wannan za ka zauna lafiya shi duk kowa ya zauna lafiya ku duba ba ku gaba cewa ya zai roki Allah ya ya sa ya ba ki kuɗi ba al'umma idan cewa ga wani da lafiya ko wuri na kwarai za a zauna lafiya wannan shi ne a wato abu a mutane shi yake nuna ba suna da lokacin da sai mun rika rubi ba ai da mutum ya zo muke da ya ba za ka ga da wannan abubuwan da kuma ya ayi Allah ya ba mu yarda na mu kuskure Allah ya ba mu sarki ya yi mana na ba mu shi da tsayawa ko kuma ko kana ya ba mu da ke da tabbatahu wajen jifa cikin ba dan ma na ya Allah kuma kabani wa tuko da ruwa wa tuko saboda haka wannan shi ne za ta azu ba ta tabbatahu a bayan wajen jifa cikin abubuwa abubuwan da kuma ya ke da dawa ga da da ya ke gaba wannan da suke mana wasiya da zuwa Allah da shi ka biya wasu bukatun su marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ya ke da shi ka ba su lafiya mu da muke lafiya da ake ganin lafiya malam muka lafiya da muka lafiya da lafiya da mutuwa muna da malaga Allah ya ke da shi da na kwamfata ya sa kuma abin da ake ta zama kafa da kuma wani da sunan kyawawa iyar da suka riga mu da gaskiya Allah ya jaddada rahama a gurbin da ta da Allah ya ta da kyau shi ba Allah ya kula da gaskiya da gaskiya shi ba shi kuma da ni na kariya kariya shi ba shi kuma da sai da rahama da Allah ya ta Muhammad wa ala alihi wa sahbihi